أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمتشنا أسبر درن لهدي درن شدق وتر جماد الثاني هجرانا لدبو دايا لدريه دولة ثلاثين تكوس ديدي دا hudu ga watan ainihin uku dubu biyu da sha bakwai miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq a inda muke karatu a cikin littafin usulu thalatha wannan kuma shine darasinmu na goma sha ɗaya daga cikin yarangiyar darussan littafin karatun wannan littafi na usulu thalatha wa ajillatuha jama'a idan ba mu manta ba muna nan ainihin wato al-aslu thalif shine ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunansa sunan ainihin mahaifinsa kakansa kakan kakansa har zuwa ainihin wato nasabarsa zuwa ga annabi Isma'il alaihi salam a inda muka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan annabta ne da manzanci na tsawon shekara 33 wanda yayi shekara 13 a garin Makka a inda aka yi shekara 10 kuma a garin Madina inda aka ci gaba da ainihin wato kafa wannan addini na musulunci ana kuma yada shi bayan wannan mun ji cewa an ba shi annabta ne da saukan mishi da suratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kuma an aiko shi ne da cewa ya fara isar da sako zuwa ga mutane da suratul muddathir garin da aka haife shi shine garin makka sannan a ƙarshe kuma yayi hijira zuwa ainihin wato garin madina Allah madaukakin sarki ya datar da mu duk waɗannan mun riga mun yi bayanai akan wannan al'amura wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi inda ma nake cewa furidat alaihi salawatul khams an kuma farlantawa annabi sallallahu alaihi wasallam salloli guda nawa guda biyar wa salla fi makkata thalatha sinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla a garin makka na tsawon shekaru guda uku wa ba'daha umira bil hijrati ila al madina bayan wannan sai aka umarce shi da cewa yayi hijira zuwa garin Madina yayin da mutanansa suka matsa masa lamba suka hana shi yada wannan addini suka hana shi isar da wannan sako na Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya masa ainihin wato umarni da cewa yayi hijira ya bar garin Makka ya koma ainihin garin Madina wanda dama can rubutaccen abu ne a cikin littafin at-Taura da Injila cewa wannan annabin zai rayu ne a wani gari wanda yake dabinai kaga an haife shi a garin makka amma inda ya ji daɗin zama har aka wayi gari an yaɗa wannan addinin a wannan gari shine ainihin wato garin madina allah ta'ala muna roƙon ka shiryar da mu to manzon allah sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da yin hijira ne zuwa garin madina saboda mutanensa mutanen garin maka sun hana shi yin da'awa sun hana shi ainihin wato kira zuwa ga Allah wannan hijira kuwa kamar yadda muka sani jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne ainihin wato watan Rabiul Awwal an gane ko na shekara go ta shekara 13 bayan wannan hijira da yayi zuwa garin Madina ya koma wannan gari wanda wannan gari yana daga cikin ainihin wato garin da Allah ta'ala ya fi so a duniya shine garin Madina sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sami ainihin wato jarrabawa kala-kala game da al'amarin hijiran nan yayin da zai hijiran sai ya zo gina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce ya kai abubakar lallai ubangiji na ya umarce ni da cewa in yi hijira daga garin makka in koma garin madina domin isar da wannan saƙo da ya zo sai ya da abubakar siddiq ya riga ya kintsa mishi duk wani abu da yake da bukata idan kuɗi ne da abin hawa da abinci sai na abubakar radiyallahu anhu ya gama tanadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ainihin wato wannan kaya na ainihin wato yin hijira gaba ɗaya bayan wannan sai abubakar ya ce ya rasulullah ina son zan bi ka ni in raka ka mu tafi tare manzon Allah kuma ya amince yar awakarin siddiq ita ce asma bintu abi wacce mata ce kuma a wurin az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ita ce zuwa tana kai musu abinci a ainihin wato hanyar ta zuwa garin madina da yake wurin sahara ne in ta kama hanya sai ta saki ainihin wato wannan ɗinta zaninta sai ta yi mazanin kaman ka ce jela guda biyu mai jan ƙasa to in ta tafiya kan sahara ai kamar keke ne shi yasa aka ce mutum sawun keke me ake nufi ma'ana mai yaudari ne ba a gane inda ya sa gaba ko da ya ce maka zan yi kaza to kakai tsamanin kaza ɗin nan zai yi zai iya saba ko to ita ma haka ne da ta sa wannan abin in tana tafiya duk takun da ta yi wannan zan da ta ɗora a baya sai zo sai ya goge sawun nata saboda kada mushrikan larabawa su iya gane cewa ta fita ta je kai musu abinci ballanta nasu rikki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar din su kashe su an gane ko wannan aikin da ta yi Allah ta'ala ya sakan ka mata gidan aljanna an gane wannan ko sannan bayan wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar shi ta ainihin wato hijira har ya isa zuwa garin Madina an gane wannan ko dama kuma jama'a tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya hijira zuwa garin madina dama abubakar abokinsa ne don dama manzo Allah ya girme shi shekara biyu ne abokinsa ne saboda haka nan suka zauna suka dinga ainihin wato shawarwari game da al'amuran za su gudana babu wani abu wanda manzon Allah zai yi face sai ya tuntuɓa abubakar saboda tsaban amintaka da ke tsakaninsu to kenan yanzu duk wanda yazo yace maka Abubakar din nan ai tsinanne ne Abubakar din nan ai kafiri ne to ma shi yana jira ma wani yazo yace mai arni ne shi yanzu wannan yana jira ne sai wani yazo yace mishi shi kafiri ne ai bai kamata mai jira ba ko eh da zaran ya faɗa shi kenan kawai dan in dai har za a iya kafirta Abubakar to kai tsaye lazimi ne a ce manzon Allah ma ba ba manzon Allah bane wannan dole ne jama'a dan manzon Allah shi ya ji ya gani kuma ya amince da wani ya aminta da ainihin wato abokinsa kuma ya bayyana wa al'umma ƙarar cewa abubakar abokina ne a ƙarshen rayuwarsa yake cewa kai ma nafa'ali malun ma nafa'ali malu abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfanar da ni irin yadda dukiyar abubakar ta amfanar da ni manzon Allah ne ba da wannan shaidar jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin su bayan wannan jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina an gane wannan ko bayan ya isa garin Madina ya tsaya a ainihin wato wurin da ake kira masallacin Quba a yau ya tsaya ya kwana a wannan wuri kuma ya salla a wannan wurin sai ya zama mutanen wannan anguwan sun mai da wurin ya zama mene masallaci wannan masallacin jama'a shine awwalu masjidin buniya fil islam masallacin farko da aka fara ginawa a musulunci kenan baya ga wannan masallacin sai manzon Allah kuma ya wuto cikin garin Madina an gane wannan ko inda yazo ya sauka mutanen garin Madina tun gabanin zuwan sa dama ya aika Mus'ab dan Umair Allah ya kara mishi yadda a matsayin malami wanda zai ci gaba da karantar da mutane yana kiransu zuwa ga Allah shi kuma Mus'ab dan Umair shi ake kira awwalu safirul Islam shine ambasada na farko a tarihin musulunci wanda manzon Allah ya aika shi zuwa wani gari ya je ya karantar da addini an gane wannan ko bayan an zo an zauna a garin Madina to kun san mutum mai san alheri jama'a daban yake akwai wani dattijo a garin Madina a kiran shi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara mishi yadda shi manzon Allah yana isuwa garin Madina ana ta munna kawai sai ya kwashe kayan manzon Allah sai ta fara shi gidan shi ya je aji duk wani ta manzo Allah gida na zaka sauka manzo Allah gida na zaka sauka manzo Allah ya gama ce ina kaya na aka ce ai kayan kai na gidan Abu Ayyub al-Ansari ya kwashi ya gidan shi to anan zan sauka Allahu akbar jama'a ku duba yadda mutanen garin Madina suke san alkhairi shi da yake da tije ne yana da wayo ya kyala kowa shi bai ce a zo gidan shi ba amma dai ya kwashi kayan ya kai gidan shi me yake nufi ma'ana manzon Allah ya sauka a gidan shi ko to shi ne wanda ya bai manzon Allah jama'a ainihin wato masauki a garin Madina Allah ya ƙara mishi yadda bayan manzon Allah ya shiga garin Madina ya zauna na tsawon kwanakin da zai zauna sai kuma ya buƙaci masallaci sai ya zo wajen wani ainihin wata makabarta ta arna inda duk mushrikai aka birni a wannan wurin manzon Allah ya ce yana buƙatan wannan wurin ya gina masallaci na wasu marayu ne suka ce ba matsala manzon Allah a zuwa fara aiki aka zo aka ainihin tone kabarbaran waɗannan mushirikan aka tone kasusuwan nasu aka je wani wuri can aka binne su sannan manzon Allah ya ce zai gina masallaci kowa na cewa ya manzon Allah ga fili na manzon Allah ya ce a ku kyala wannan taguwan fa innaha ma'mura Allah ne ya umarce ta duk inda ta je ta tsuguna nan za a gina masallaci sai ku ta je ta tsuguna a daidai wannan wurin filin na wannan marayu manzon Allah ya ce musu to ka'ida fa siyan wannan filin zan yi ba za a bani kyauta ba suka ce a'a manzon Allah mu dai mu riga mun baka shi lillahi mun baka domin Allah a gina masallacin zai ce a'a yadda za a yi zan biya ku wannan kuɗin manzon Allah sai dai biya su kuɗin yace na ji dai kun bada fi sabilillah Allah ya ba ku lada amma dai ga kuɗi ina fata an gane wannan jama'a tunanin manzon Allah shine kada ya zama sun wahala kila sun ba da fili kila abin da suka mallaka kenan a rayuwarsu a waye gari kuma sun rasa dan abin da za su shiga da gudanar da rayuwarsu da shi tun da yana da hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai ainihin wato wannan filin jama'a ina fata an gane wannan bayan ya gama wannan sai aka fara gidin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a sashin gidin a sashin a sashin gidin wannan masallacin bayan ya sa asasin kuma aka zo ka fara gidin masallaci manzon Allah da shi ake zuwa ana ɗebo bulu ana zuwa ana jeranta a wannan masallacin shi ne injiniya da shi da sauran ainihin wato mutanen garin madina ana ta wannan aikin ana yi ana ana ana ɗari da wata waka Allahumma la aisha illa aisha al-akhira faghfir lil ansari wal muhajira لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا an gane ku da sauran waƙe-waƙe ana ta ɗanyi ana aikin gayya haka har malamai suka ce to babu laifin ana aikin gayya har ga ɗan yin waƙe haka saboda ɗan a ƙara bustin ɗin moral ɗin mutane ko eh a daga ɗan waƙa mai ɗan ɗebe kyau amma ba ganguna za a je a ɗebo ba ba kuma wata hauragiya za a ɗiba ana ta yi ba an gane ko eh ba kuma ban kaura za a dinga faɗi ba a'a a faɗi abin da ya dace da abin da Allah ta'ala yake so an gane wannan ko manzon Allah da kanshi yake bin wannan waƙan da aske rerawa ɗin shi ma yana bi yana faɗa aka gina wannan masallaci wanda ke shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah har ya bar duniya saman masallacin shi kabar da biyu ne a sama saboda kan ana ruwa ruwa na zubowa bayan rasuwan shi a zamanin Umar dan Khattabi ne yasa aka ainihin wato rufe saman masallacin ta hanyar sanya ainihin katakwaye da dukkanin wani abu wanda zai zama complete ainihin wato gini a rufi da aka yi masallacin yasa kuma aka ƙara buɗe masallacin saboda musulmai sun ƙara yawa shi ma da yazo ginin masallaci ce akinnan nasa min al-matar ka tsar ka tsare mutane kawai daga ruwan sama amma ina maka shedi kaka zo ka tsara masallaci ka sa mai wasu decorations wanda kowa ya zo ya gani zai kaleke yana sallah yana dan kallo yace sai ka fitina mutane a cikin addinin su saboda haka abin da ya kamata ka yi shine kawai ka dai abin da za a tsare mutane daga mene ruwan sama haka ko aka yi wannan ainihin wato yanayi mai kyau kyakkyawan tsari a ainihin wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an gane wannan ko jama'a to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da ainihin wato yin hijira ya ci gaba da ainihin wato a menene yada wannan da'awa ta musulunci har zuwa shekara ta biyu da aka zo aka yakin Badar da sauran yaƙoƙa da suka biyo baya har zuwa yau inda musulunci ne ya kawo zuwa gare mu fajazahu Allahu anna khaira ma jaza bihi nabiyyan an ummati na'am bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami kyakkyawan zama a garin Madina jama'a dan mutanen kirki ne Allah ta'ala kuma ya mutanen garin Madina ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman sune waɗanda suka mallaki gidajen zama da kuma imani kaji imani ma dan Madina ne Allah ta yuhibbuna man hajara ilaihim suna nuna kauna da soyayya duk wanda ya hijira daga garin sa ya dawo garin su wala yajiduna fi fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kunci a ransu na abin da suka bada na sadaka wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wa sauran mutane akan bukatar kawunansu walau kana bihim khasasa koda suna da bukata sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun lalle wanda ya kona wannan bakar ruwan da ke cikin zuciyar shi to waɗannan su ne masu sabon babban rabu jama'a an gane wannan ko mutanen gari ne mutanen garin baje jama'a mutane masu albarka ba a taɓa yin wasu mutane a duniya irin mutanen garin Madina ba jama'a ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba dan su ne kaɗai wanda za ka zo kana baƙo shi ya ce maka to zo ga mata na guda biyu zaɓi wacce kake so a ciki in sake ta ta idda ka aura anya a wannan zamanin zai yi mu mutum zai raba dukiyarsa ya ce gona ta ne wannan zaɓi wani gefe kake so ka ɗauka ni ɗauki ɗayan ya raba dukiyansa gaba ɗaya abin da ya mallaka a duk duniya ya raba kashi biyu ce wannan naka ne wannan kuma nawa ne manzon Allah ya haɗa ƙawanceceniya da ɗan uwantaka a garin Madina da sauran mutanen garin Makka jama'a mutanen nan ba a taɓa irinsu ba a tarihin musulunci kuma su kaɗai ne sun wuce kenan ba za a ƙara irinsu ba Allah ya ƙara musu yadda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dajjal babu garin da ba zai shiga ba babu birnin da ba zai kewaya ba sai garin Makka da madina nan ne kadai garin da dajjal ba zai shiga ba shi sai ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ainihin wato faman istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al cikin ku duk wanda yake da dama ya je garin madina ya mutu a can to ya aikata haka in jiwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama Allah ta'ala ya ƙara ma waɗannan mutane yadda ya kuma sakanka musu da mafi alherin abin da suka aikata sai ma ya ce wal hijratu abin da ake kira da hijira shine al-intiqalu min balad shirki ila balad islam shine mutum yayi hijira yayi ƙaura daga garin da ake shirka da Allah zuwa ga garin da ake musulunci an gane asalin hijira a harshen larabci shine at-tarku an gane shine at-tark ma'ana ka bar abu an gane wannan ko amma a yaren shari'a shine kamar yadda malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya faɗi shine al-intiqalu min balad shirki ila balad islam shine mutum yayi kaura daga garin da ake yin shirka da Allah zuwa ga ƙasar da ake ainihin wato aiwatar da shari'ar Allah ta musulunci an gane wannan ko me ake nufi da baladun shirki a nan jama'a shine duk garin da aka wayi gari ana tsayar da dukkanin wasu abubuwa na shirka din shirkan tana da ƙarfi kuma ana goya mata baya irin bautar gumaka bautan annabawa bautan salihan bayi bautan ainihin wato dukkanin wani abu da yake wanda ba Allah ba an gane wannan ko to shine baladu shirki to normally zaka samu cewa mutanen da ke irin waɗannan yankunan suna ƙoƙarin gallazawa duk wanda ake kira shi suna musulmi misali ƙasar Burma da ake labarinta a yau wanda ake yawan kashe musulmai a wurin idan kuka lura asalin ƙasar jama'a ta musulmai ce suka ware garinsu daban suka musulunta musulunci yana ta yaduwa aka waye gari waɗancan su kuma monks ɗin buddhist mabiya addinin buda sun zo sun yi ma waɗannan mutanen mamaya na wannan ƙasar tasu aka waye gari sun mamaye kuma suka hana yin musuluncin ƙarfi da yaji cewa duk wanda yake yin musulunci ya kawo wani sabon addini haka bai isa yi ba sai an kashe shi za a zo a tadda mata a kashe ta da ita da ɗanta da ɗan da ke cikin ma sai an kashe aka suka dinga yi za ka je ka tadda ga uwa an kashe ta an bar ƙaramin yaro kuma ya kafa kanshi yana shan nono a jikin gawan uwar shi gashi nan kana gani a tv gashi nan a satellite a sauran sites za ka gani gashi nan irin kisan gillar ake musu wani za ga an shaƙo shi da igiya tsiraran Allah ta'ala za a zo a rataye shi a jikin bishiya ana kallo ana wasu ma yankan naman jikinsu ake ana soyawa ana ci ni waɗannan gaba ɗaya su da idona na gani madalla saboda haka jama'a waɗannan su ake kira ballu shirk an gane ko to mutanen nan jama'a suna buƙatar addu'an mu al'ummar musulmi suna matsancin buƙatar addu'a duk da cewa su ma ɗin sun fara yin muƙawama ma'ana sun fara fuskantar waɗancan masu neman su hana su yin addinin sun fara yin turjiya ai rabi fure ba ko e sannan ku duba irin yadda aka haɗa kai da ainihin wato shi'a da ƙasashen amurka da ƙasar rasha da ƙasar iran wacce ita ce ummul haba'isin abin da ke faruwa a yanzu haka a Syria kashe musulmai ake yi hatta ita kanta kungiyar ISIS jama'a Iran ke daukan dawainiyanta kungiyar ISIS da kake ji a duniya Iran suke financing din suna ba su kuɗi da makamai da komai dan an yi irin wannan zaman da foreign minister na ainihin Iran da kuma na Saudiya a UN United Nations shi wancan ya dinga kawo maganganun cewa ai alƙa'ida ƙungiya ce da ke alaƙa da saudiya saboda usama ɗan ƙasar saudiya ne asalin shi da sauran ƙungiyoyi haike maganin cewa wannan yaƙi ma da ake a siriya su suke taimakawa wajen kashe wannan wutar foreign minister ɗin ya zo ya fara magana ya ce shi ne faɗi wata magana ba sai akan dalili mai ƙwari da ya fara bayyana dalilan sai ya zama ashe kun ƙasar Iran jama'a duk su ne umar haba'isu waɗannan abubuwan da ke faruwa. Duk wata rai za ga an kashe a ƙasar Siriya to shi a suna da hannu a ciki. Kuma su suka je suka gayyato ainihin ƙasar Rasha maguzawa suka suna kashe musulmi. Da haka musulmai musamman ahalus suna suke cikin ainihin wato wani irin mugun yanayi. Shi'a akwai waɗanda aka kawo sojoji daga Iran, akwai sojojin haya daga Iraq, akwai sojin haya daga Lebanon ɗin Hezbollah ƙungiyar Hezbollah ta ƙasan Lebanon jama'a Iran ita take ƙirƙiri wannan ƙungiyar ita ke ba su makamai da kuɗin da suke gudanarwa yana daga cikin tsarin kundin mulki na ƙasan Iran shine you must export revolution me wannan magana ke nufi shine dole ne kowace ƙasa ita Iran ɗin a karan kanta ta fitar da wani ainihin wato wasu mutane wanda za su yi ci gaba da yaɗa aƙidata a ƙasan a waye gari sun yi juyin juya har sun kwace wannan ƙasan to iran suna da wannan ƙa'i suna da wannan ainihin tsarin shi yasa suka so su mamaye ƙasar saudiya babu wata ƙasa da ta zame mai iran alaƙaƙai a duniya irin ƙasar saudiya babu ita a duniya jama'a shi yasa suka yi amfani da ainihin 'yan shi'a 'yan ƙungiyar huthi hutiya da kuke ji ana labarin su din nan ko to ƙasar iran ke ba su makamai da komai da abin da suke yi ƙasar saudiya kuma ta tsaya tsayin daka ta hana wannan aikin ta'addancin jama'a an gane wannan ko saboda haka yana da kyau jama'a mu zama muna da wayewa game da siyasar duniya game da wainar da ake toyawa kaka zama kidahumi ka zama kullum sai abin da BBC suka faɗa za ka yadda to kaga ka zama cikin sama'unin likadhibi kullum sai dai sauraron ƙarya baka san asalin abin da ke faruwa ba baka sani ba Allah ta'ala ka tsare mana imanin wato bayanan jama'a da yawa kawai dai wani dan tsakura ne kuma hujjoji ne jama'a ga sanan a dankare dangane da irin waɗannan abubuwan a matsayin kan ahlus sunna ya zama musamman ɗaliban ilimi kaga je kai ta browsing facebook kai ne waye kai ne waye ba ma ka sanin me duniya ke ciki sai dai hayaniya kawai harguwa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu daga jama'a abin da kira hijira shine ka kauracewa garin da yake ana tsayar da dukkanin addinin shirka da dukkanin wani alamomi na ainihin kafircewa Allah ta'ala an gane ko ka kyamaci wannan garin ka koma garin da ake tsayar da ainihin wato rukunan musulunci da alamomi na musulunci irin su kiran sallah da yin sallan da yin idi da yin juma'a kai da dukkanin wani abu da ya zama na musulunci to wajibi ne akan musulmi yayi wannan hijira idan aka waye gari an hana shi addinin sa jama'a ina fata an gane amma irin wannan hijiran da ake yi na irin khawarijawa ko wannan kungiyoyin na bata kungiyoyin su boko haram da sauran irin wannan kungiyoyin na bata ko su ce wai su yan hijira ne kawai yan wani suka je waje kasan Nejan nan ba su yi hijira su masu yi sun kafa Darus Salam jama'a duk wannan batattu ne jama'a duk batattu ne ba a yin irin wannan abin jama'a sai da jagora na musulmi kuma sai al'umma ta haɗa a kansa sannan ake gudanar da irin wannan tsarin Allah ta'ala ka tsare mana imanin da haka jama'a kun ji abin da ake nufi da ainihin wato hijira kenan ko eh سمالية والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام yin hijira farilla ce akan kowane musulmi na wannan al'umma yi hijira daga garin da ake yada shirka da Allah zuwa ga ƙasar musulunci wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a irin wannan hijira kuma jama'a tana nan har zuwa ranar tashi alkiyama amma irin hijiran da sahabbai suka yi jama'a wancan lokacin ko ta daga ta ƙari hijira ce ƙwaya dai an yi ta kuma ta ƙari shi yasa ranar fatahu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya babu wata hijira bayan an bude garin makka sai dai kawai jihadi yana nan a matsayin wajibi da kuma yin niyya kyakkyawan aiki da mutum zai yi domin ɗaukaka addinin Allah jama'a ina fata an gane wannan to kenan hijira wajibi ne jama'a kan dukkanin wanda baya iya bayyana addinin sa a fili ya bar wannan garin zuwa ga garin da ake bayyana ainihin wato musulunci saboda ya samu cikakken bin Allah ta'ala da kuma ainihin samun ainihin alkhairai masu yawa wanda zai samu daga wajen Allah ta'ala an gane ko kuma wannan hijirar ka bai muka faɗa jama'a tana nan har zuwa ranar tashi alƙiyama to mala akwai dalili akan haka sai ce wa dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala shine faɗin Allah madaukakin sarki innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفور وكان الله عفوا غفورا dalili Allah ta'ala yana cewa lallai waɗannan waɗanda mala'iku ke zuwa ɗaukar rayukansu zalimi anfusihim wannan hali alhali suna masu zalunta kawunansu na ƙin yin hijira daga garin da ake shirka zuwa ƙasar musulunci an gane ko mala'ikun za su ce da su ƙalu fima kuntum wai wani hali kuke ciki ne har mutuwa ta zo ta same ku a irin wannan yanayi ba ku hijiran ba qalu sai irin waɗannan mutane su ce kunna mustad'afina fil ard mun kasance masu rauni ne a bayan ƙasa wallahi muna jin tsoron ɗan dukiyoyin namu da muka ɗan tanada kan mu dukiyan mu tafi kuma ba mu da abin da za mu rayu mustad'afina fil ard muna da danki da yawa in muka ce za mu hijira kuma za su kashe mu ko kuma muna jin tsoron kaza da kaza shine kunna mustad'afina fil ard qalu sai mala'ikun su ce irin waɗannan mutanen alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah bata kasance mai yalwa ba ku yi hijira a cikin ta ku bar wannan garin ku je inda za ku bayyana addinin ku ma'ana kwarai lalle kasan Allah mai yalwa ce an gane wannan ko Allah ya ce fa'ulaika to irin waɗannan jama'a masu irin wannan aikin ma'awahum jahannam makomarsa ita ce wutar jahannama sanadiyar mene sanadiyar kin ainihin wato yin mene yin hijira fa ulaika ma'awahum jahannam irin waɗannan makomarsa ita ce wutar jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni Allah ka tsare mu sai Allah ya kawo togaciya illa almustad'afina min ar-rijali sai dai fa masu rauni daga cikin mutane wanda kila tsufa ce ta kama shi ba zai iya tafiya ba kila kuma rashin lafiya ce ta kama shi wanda ba zai iya yin tafiya ya hijiran ba an gane su ne min ar-rijali wan nisa'i da kuma mata wal wildani da kuma ƙananan yara la yastati'una hilatan waɗanda ba za su iya yin wata ‘yar dabara da za su iya ainihin wato barin wannan garin ba, an gane ba su da ƙarfin iko na barin wannan garin. Wala ya fi sabila ba ma sa iya gane hanya, wacce hanya za su bi wanda in sun hijira za ta kai su zuwa ga gari kaza. Allah ce fa'ula'ika asallahu an yi afuwa anhu. Irin waɗannan ana fatan Allah maɗaukakin sarki zai yafe musu. Sai Allah ce wa kana Allahu afuwan ghafura. lalle Allah ya kasance afuwan mai kankare laifi mai shafe kuma wannan laifin ghafuran ko mai gafara me bambanci tsakanin al'afu da al-ghafur na'am akwai bambanci tsakanin al'afu da al-ghafur ko duk ɗaya ne na'am me bambanci wani zai magana daga hannu menene babin shi tsakanin al'afu da al'ghafru na'am na'am na'am na'am shi ne ka yi laifi an yafe maka amma ba a kankare mai nan a rubuce a littafin na'am ghafru
shi ne za a yafe maka kuma za a share a littafin
babu wani na'am al'afu al'ghafru kuma shine amma kuma na'am na'am na'am to gaskiya abin da iyadu ya faɗa shi ne daidai amma al'afu ba wani abu ne wanda mutum ke iya yi aka ce kamun afuwa ma'ana abin da ake nufi shine ka yafi kuma kada in na ƙara ma laifi ka ce ai rana kaza ma kamun kaza ya zama har zuciyanka ka yafe kuma ka share ka bude sabon shafi shi yasa Allah ce fa'fu wasfahu fa'fu anhum wasfah ku yafe musu sannan ku bude sabon shafi ma'ana wannan shafin the chapter is closed ba za a ƙara budewa ba idan ka ce al'afu shine mutum yayi wa Allah laifi da ya istighfari da ainihin ya tuba zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya yafi mishi wannan laifin sai kuma a share laifin a cikin littafin sa ma aka rubuta aikin a share gaba daya ya zama babu shi ma ko da mala'ika ya je dubawa ba zai ga wannan aikin ba kuma da an rubuta al-ghafur kuma shine as-satru shine Allah ya sitirce ka daga wannan laifin da ka aikata gashi nan kai laifin amma ka nemi gafara an yafe maka amma yana nan zaka hisabin yasira shine in ka zo sai a kalli wannan laifin a ci rana kaza ba kai kaza ba ci Allah ni nayi ba kai kaza ba to Allah ni nayi ba kai kaza ba Allah ni nayi manzo Allah ce sai bawa ya riga ya ɗaya bai tsammanin cewa ya halaka sai Allah ya ce to me kake tsammanin yau zan maka ce to ya Allah in da azabtar da ni to ai na cancanci ai mun haka in kuma an yafe min ya Allah dama can kai mai gafara ne sai Allah ya ce to shiga aljanna Na'am? Bai zaton haka ba, sai a ce, to wuce ka shiga aljanna, shi kenan. Shi yasa annabi sallallahu Alaihi wasallama kullum a cikin tahiyyar sallah, kafin ya sallah mai sallah sai ya wannan addu'a, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kafin ka sallah mai sallah bayan ka gama salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallama, ka nemi tsarin Allah daga abubuwa guda nawa guda hudu. To daga nan sai ka ce kuma Allahumma hasibni hisaban yasira. ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki shine wanda manzo Allah ya bayyana haka ga laifin kai ba kai kaza ba ni ne Allah ba to to shikenan yanzu ya za a yi to Allah din to ajidan din Allah to shikenan to shikenan an yafi ma wuce ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala kai mana hisabi hisabi mai sauki don manzo Allah ya ce duk wanda aka mai hisabin keke da keke jama'a sai ya shiga wuta haka manzo Allah ya faɗa man nuqisha al-hisaba udhib ko hulik ko halak imam taimi zai fitar da hadisan cewa duk wanda aka mai keke da keke wajen bin ayyukan da ya aikata to wannan sai Allah ya mai azaba shi yasa shi Allah ba a mu'amalar da kace Allah ya mun adalci a sai dai Allah ya mun rahama ya ji kaina illa iyaka take dan in Allah zai bibi irin ni'imomin da ya maka aikin da kai ba zai iya kai zuwa ga ni'iman ido kawai da kake kallo da shi ba ayyukanka kakaf ba za su iya bin wani ni'ima kwaya ɗaya ba shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sahabbansa yace babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa zai kai shi zuwa ga shiga aljanna tsagwaran aikin sabbai suka yi turus kace wala anta ya rasulullah hadda kai ma yace wala ana hadda ni yace illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ta'ala ya lillide da jin kansa sai shiga aljanna amma ba sau tsaban aiki ba an gane wannan ko jama'a don haka duk yadda bawa yake ganin cewa shi zai wani aiki ga cewa to ya biya ubangiji shi baka biya shi ba kai dai kai iyaka abin da kai ka nemi gafaran Allah kan sauran shi yasa kana idan da sallah sai ka ce ka fara mene eh ma'ana ka san kai mai laifi ne ko ila sai sallar nan ma kai ta tunanin duniya tunanin shagonka tunanin matarka tunanin business ɗinka tunanin kaza ya ta shigo maka wanda bai kamata ka yi ba kana ganawa da mahaliccinka bai kamata cika yawanci amma saboda wannan abin da kai sai kai ne magafara a take kana idar wato ya Allah to gashi dai mun yi aikin amma Allah a gafarta mu abin da muka sami ainihin tawaya a ciki sai ka fada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hikima ce yanda ke ciki sai Allah ta'ala ya tausaya maka sai ya karba in ba haka ba sai abu maka kayanka kana gama sallar sai abu maka kayanka a wurin a ce kai ka ba kanka sakamako to fa ai ko babu wani zai baka sakamako ko ai dama mai bayar sakamakon wane ne Allah ne shi kadai Allah ta ka gafarta mana to irin waɗancan jama'a su ne waɗanda ainihin wato Allah ta'ala yake yafe musu ƙananan yara da mutane masu rauni da ƙananan yara da mata su ne Allah ta'ala ke kallon uzurinsu amma sauran saboda tunanin duke shi za ta lalace saboda tunanin zai rasa matarsa saboda tunanin kaza kaza wannan ba hujja bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dangai da abin da ya shafi mai eh yawa to shi yasa wannan ayar jama'a ta zo ne tana bayyana cewa duk waɗanda suka ƙi yin hijira amma kuma suna da daman yin hijiran suka ƙe ƙasa ƙasa suka ƙi to idan mala'iku suka zo ɗaukar rayukan sai sun musu izgili ma wannan tambaya ba ana neman ansa ba ne tambaya ce ta yin izgili kuma ita kanta wani nau'i na azaba a yanzu misali ka yi laifi a madadin a zuwa maka punishment za su ce maka kai yanzu wani kai kai kaza ni na yi kai kai kaza can iya a girgiza kai kawai sai a koma gefe a kawai da kai ana cije baki ta yaya ai zaka ji ka ƙara samun mene damuwa da da na sani ta da na sani da ban yi ba to da na sani yanzu yanzu ya zaba yanzu ban ma sani yanzu yadda ake cije min bakin nan ban san ma me za a yi min ba ita kanta wannan magana jama'a nau'i ce ta azaba ina fata an gane wannan jama'a eh to mala'iku zaka zo suka zo suna zargin su ce ashe kasan Allah bata kasance mai yalwa ba ku yi hijira a cikinta amma wanda suka kasa yi kuma kaga su sun sha ko kamar yadda ɗaya daga sai mutanen garin Makka ya kama hanya zuwa garin Madina ba shi da lafiya akan hanya ya mutu sai Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira kathiratan wa sa'a duk wanda ya hijira domin Allah ya bar garin shi zuwa ga wani gari to Allah ta'ala zai ba shi wani lada mai gwaggwaban lada da wadata yace amma wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah duk wanda ya fita daga gidansa yana mai kokarin hijira domin Allah thumma yudrikul maut sannan mutuwa ta riske shi akan hanya dan hijiran kafin ya karasa garin an gane wannan ko sai Allah ya ce faqad waqa'a ajruhu ala Allah to wannan ladan shi ya riga ya faɗi a hannun Allah kun san ko inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozartar da ladan aiki masu kyauta aiki Allahu akbar sai Allah ya ce kuma wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ya kance ghafuran mai gafara ne akan abin da mutum ya samu na ainihin gazawa rahiman mai jin kai ne game da abin da ainihin bayi suka aikata yi jikansu ya yafe musu wannan lifkan nasu Allah ta'ala ka yafi mana ka ji kanmu jama'an gane wannan ko wa qauluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yake cewa ya ibariyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun lalle ku sani fa ƙasata mai yalwa ce ma'ana ƙasata tana da girma da yawa an gane ko fa iyaya fa'buduni ku bauta min ni kadai in ji wane in ji Allah subhanahu wa ta'ala qala al-baghawi rahimahullahu ta'ala al-imam abu mas'ud al-baghawi Allahu akbar babban malamin sunna kenan wannan malamin jama'a ya shahara wajen yada sunna da kuma kawar da bid'a Allah ta'ala ya ji kansa al-imam al-baghawi yake cewa والدليل على الهجرة من السنة إيجتشوا سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا وأن آير سند سوكان تاسوكان أكان مسلمي وأن سنة نن أجر مكة سكاكين هجرة ناداهم الله باسم الإيمان أما سأل الله كراس السنة ما سميني ما سي إيماني ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani ku sani kasan Allah tana da yalwa to ku bauta min ni kadai wanda ba su samu damar hijira ba kenan ina fata an gane wannan والدليل على الهجرة من السنة دليلي دake nuni game da hijira daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fadin sa cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba hijira ba ta yankewa a cikin wannan al'ummar ta annabin tsira sallallahu alaihi wasallam hatta tanqati at-tauba har sai an daina karban tuba tuba ta yanke wala tanqati at-taubatu ita ko tuba ba ta yankewa hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga mafadanta eh ranan ne لا, ينفع لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما يدى منظوم الله يفعل تفسير أين وانا آية أنقالي رانا دا وتري با إيمان دا بتاي با أداء تشي يزو تاي إيماني بزي أنفاني تكوني با ko wani aikin alheri da mutum bai bai ce yanzu yayi alheri Allah ya dade karban aiki a wannan lokacin domin ya tabbata hadisi ingantacce cewa kullum idan rana ta fito idan ta fada za ta je karkashin al'arshin ubangiji ta kai gaisuwa Allah sai ce ci gaba da gudanar yadda kike ranan da za a bude kofar tuba tana ranan ke shigowa ranan da za a rufe wannan kofar tuba tana zuwa in tai sujada ga Allah Allah sai ya ce ya'udi min haythu ataiti koma ta inda kika fito sai ta koma ta fito ta ina shine manzo Allah ya ce wannan ranan ne la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe an gane wannan ko don haka jama'a wannan al'amari tabbatacce ne kamar da muka ji dalilan su kuma waɗannan ayoyi an gane wannan ko kenan sai ƙarshen lokacin da ba a karɓan ayyuka na alheri a lokacin ne za a je na ainihin wato yin hijira daga wani gari zuwa wani gari an gane wannan ko shi ne wannan muka wannan ayatul suratul an'am يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل yace ranan da ayar ubangijin wani sashin ayoyin ubangijinka za ta bayyana wata rai imaninta bai amfani da ita komai irin imanin da bata yi ba a da misali mutum ce na tuba daga yau na tuba na daina aiki kaza ai za ka karɓi tuban ka ko i amma a wannan lokacin zan rana ta fito to ko kai tuban ma Allah baya so an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana ibadu to kenan shin ya halatta mutum yayi tattaki kuma daga kasan da yake ta musulmi ya je kasan arna misali kana zaune a Najeriya a arewacin Najeriya inda kake addinin ka ba tsangwama shin ya halatta ka kama hanya ka tafi kasan arna ba da sunan ma ba da sunan ma wai hijira ba ko da sunan yawon bude ido ne ya halatta ka je kun yi shiru bai halatta ba me yasa eh
saboda kasa ce wanda kamar da kira cewa duk kasar da kuma ake bautan wani abu ba Allah ba Na'am.
gwamnan ta abin na'am to ya halatta mutum ya hijira ya zama wurin musulmi ya dawo ita kasar da ake musulunci wannan yanzu ko mutum ne da kansa yana kasar musulunci Mm.
ya tashi kuma ya koma can inda ake wannan abin wanda ita wannan bautan a kuma kake ne shi ne gwamnan ta abin ta ga kamar na'am to malamai suka ce bai halatta mutum ya kama hanya ya yi tafiya zuwa ƙasan arna ba zuwa ƙasan da mafi rinjayen ƙasan arna ne suka ce bai halatta ba sai dai da sharuɗa guda uku sai dai da sharuɗa guda nawa guda uku bari mu je su ko za mu iya na farko suka ce an ya kuna indal insani indal insani ilmun yadfa'u bihi shubuhat a waye gari mutum yana da ilimin da duk wata shubha da arne zai kawo maka kana da ilimin da zaka iya ture wannan shubhar da ya kawo maka zaka ci gaba da kasantuwa da addininka ko da fa ka je koyon wani wani course ne ko wani abu a can misali to sai kana da wannan ilimin zaka je da da wannan sharadin zaka je kasan shar'i na farko ko shar'i na biyu suka ce an yakuna indahu dinun yamna'uhu min ash-shahawat dole sai mutum an waye gari ya san addini kuma addinin nan ya ratsa shi ta da babu wani abu na sha'awan duniya da zai isa shi ya ridda ya bar addinin shi ko ma a waye gari ainihin wato ya koma yin zinace zinace ko wasu abubuwa na sha'awa sai in mutum ya da wannan cikakken imani da aiki na kwarai wanda zai iya sa shi a wayi gari ba zai bi sha'awa ba na nawa na biyu sharɗi na uku kuma an ya kuna muhtajan ila zalik mutum ya zamto cewa yana da buƙatuwar zuwa wannan ƙasan a bisa tilas misali yanzu yadda ƙasar musulmai ba su da ainihin wato yanayi irin na technology a ce to za a turo ne je koyi wani technology na kera makamai ne na wasu abubuwa ne saboda muwa musulmi mu sami irin wannan ci gaban to kafin ya tafi sai ya zama dole ne tafiyar to kuma sai waɗannan sharuɗan guda biyu shi ma aka waye gari bai cika su ba sai a ce to ya zaman ka a gida shi yasa mafi yawa daga cikin waɗanda ke zuwa ƙasan turai sai karatu in suka dawo zaka ce sun koma kamar yahuda babu tausayi babu jin kai a rayuwarsu babu bin addini sau da kafa suna ganin ma kowa ba gidaje ne sai su sun zama shafafu da mai ma'ana su sun je wata ƙasar da suna da wata irin wayewa ce ku ba ku da ita ku ida ku ida ne sai su jama'a ina fata an gane wannan idan mutum bai cika wannan sharuɗin guda uku ba jama'a to bai halatta ya kama hanya ya tafiya zuwa ƙasan ainihin wato ƙasan arna ba saboda irin fitina da za ta iya bayan wani tafiyar tashi mutane suka yi da suka tafi mutane nawa ne wanda ya karatu ne ya ji ya zama mawaƙi sai ji dauka daga raya ko ya ji ya dawo ya fara yaro ya tafi lafiya kalau a miƙe sai da a ƙobari ko ya zama kamar biri eh za ga yana haka eh ya zama kamar biri da biri ne za ga shi a duke ko haka ya zama kamar chimpanzee ko wani gorilla ya daina bautan Allah ya kuma bautan shaidan dan duk mutumin da ke bautawa muke ke yawan bin san zuciyar shi kyale na Allah to yana bautawa shaidan ne haka malamai suka ce fa kullu muttabi'in lil hawa 'abidun lish shaitan duk mutumin da ke bin san zuciyar shi duk abin da zuciyar shi ta ainihin kin same shi sai yayi to wannan yana shaidan shi bautawa shi yasa Allah ce fa amma man kha fa amma man tagha duk wanda ya ketare iyakokin Allah wa athara alhayata ad-dunya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa wutan jahim mai bala'in kuna da tafarfasa da ya gana man jiki nan ne makomashi ci wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a ran tashi alkiyama yana ganin to mu dai masu laifi ne to gashi nan dai abin dai muna fatan samun rahama Allah kuma dai mun kuma aikata ayyukan zunubi ka anya ba za a mana azaba ma kuwa bain al-khawfi war raja wa naha an-nafsa 'anil hawa kaji ya kuma hana ran shi bin abin da take so Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomashi akwai wani hadisi ingantacce wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan ayata suka sutur rahman Allah ta'ala ce wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji a ran tashi alkiyama Allah ya mishi alƙawarin zai bashi aljannatai guda biyu aljannatai guda nawa guda biyu manzo Allah ce jannatun aniyatuhuma wa ma fihima min zahabin aljannatai guda biyu da kwanan ciki da abin shan ciki da bulo din ciki da komai da akai aljanna na zinari ne sai ce wa jannatani da wasu aljannatan guda biyu kuma aniyatuhuma wa ma fihima min fidda abin da ke cikin su da abin sha da shimfidu da bulo din da aka yi ma gaba ɗayansu na menene na azurfa ne e haka zai dinga wadaga a gidan aljanna yana jin yana jin daɗin shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai duk wanda ya sami irin wannan to sai ya shiga aljanna Abu Dharr yace ah ya Rasulullahi saboda ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah ce to manzon Allah wa in zana wa in saraka ko da ya taba zina ya taba sata zai shiga aljanna yace wa in zana wa in saraka ya ƙara mai ta Allah wa in zana wa in saraka Allah ce yi wa in zana wa in saraka ya ce kai ala raghmi an fi abi dharr ko abu dharr ya ki ko ya so sai ya shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu amma ai ya girma ubangijinsa ai ko ya girma ubangijinsa ya girma mahaliccinsa shi yasa ya samu wannan daraja duk wanda ke da wannan ma zai sata kuwa kana da mushahada cewa duk abin da nake fa Allah yana kallo na me yi waƙil na iya zuwa lokacin da zan yi wannan abun sai ajali na ya zo daidai wannan lokacin kaga zai yi wace yin taka tsantsan ko Allah ta'ala ka tsare mana imanu to jama'a kun ji Allah ta'ala ya tsare mana imanu to haka malamai suka ce jama'a idan ba a sami irin wannan ba to gaskiya ba zai yi amma masu yawon buɗe ido kuma masu zuwa mene yake kira tourism ko ka zama tourist kawai dai an ce New Zealand ƙasa ce mai kyau mai kaza amma ƙasan arna ce sai a waye gari kuma ka kama hanya ka ce wai ka ji yawon bude ido to jama'a wannan abin gaskiya musani haramun ne bai halatta mutum ya aikata wannan kwata-kwata bai halatta ba haramun ne mutum ya aikata wannan an gane wannan ko yawwa don haka zama dai a ƙasan arna mun san cewa yana da hatsari mai girma ga shi kanshi mutum da musulunci yana ba da kariya game da aƙida kada ka je da aƙida ka za ta lalace a waye gari kai ma ka lalace a waye gari ainihin wato ka zama ɗan wuta Allah ta'ala ka kiyashe mu karatun dai bai ƙare ba amma lokacin mu ya ƙare insha Allah ta'ala anan za mu ainihin wato takaita na'am نعم عليكم السلام kwarai da gaske mana amin eh taimako ne in ba haka ba yawancin dukiyoyin da muke mutum zai shekara shekaru ya tara dukiya sai ce ya kwashe yayin sun tafi amerika sun je hutu can kudin zai kwashe bai je kai musu duk inda zai je sai ya biya kudi ya biya kuɗin mota ya biya kuɗin kaza a sai kaza duk kuɗin zai kuma hannun arna shi kuma ya dawo gida zikau wai shi ya ji ya more ya ji daɗi wai ya huta ko eh Allah ta'ala ya sa bu dace na'am
Mata su ma masu zuwa da awaka kasashen
to ai da'awa kace yau mutumin da ya ji da'awa ma ta sha'awa ta ɗebe shi ai dole cikin wannan sharuɗan mai da'awa na'am
iskin yi kwanan da nake bayan tafiya idan ya wuce mutum idan ya wuce uku mutum ya ya wuce gonar da ke ko a'a ba su da iyaka mana wanda ya ga i addu'a ake yi sosai wata rana manzo Allah ya fara addu'a sai an ce ma ya manta ni an sallah ake ne sallallahu alaihi wasallama duk wani alheri sai da manzo Allah ya karanta da mu ne kawai muke ki amma mutum yana sallah za ka ga Allah ya dashi kyauta duk ya matsa a idan sallan dan zama ta hiyar ma da za a yi ana addu'i kai da zaka nemi al- Allahu ya uzu bikin azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat اللهم كذا وكذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كير ذاك يدعو أن دقاتنك ني أما كان أثوريك سلميك تفارق الدنيا يقول الله كتوا فأين تذهبون توين ذاكني هيا تفق يا ديا duk inda kake kana zuwa inda kana neman mutuwa ne duk inda kake kake neman ta fa innahu mulaqikum aka ce tana neman ku ne kuma kuna neman ta za a je a haɗu ita mutuwa ba magana wa yake a'a tana nan ne kai ne kake zuwa inda take haka manzo Allah ya faɗa yace idan Allah ya so ya ɗauki wata rai a wani wuri sai ya sawa wannan ran kwaɗayin zuwa wannan wuri in ji annabi Muhammad da ka dole sai ka je sai ka mutu da Allah sauri nake da Allah a sauri a bani a ce ai ba a gama ba ba shi ma kawai saboda dan bata lokacin da zai yi nan an riga an rubuta a wannan wurin zai mutu don haka sai ya ɗauki kansa ya je daidai wannan wurin da zai mutu kuma ko sakon ɗaya ba zai ƙara ba ba za kuma a rage ba dole da kyan kuma ta daga tan shi yasa idan asbahta asbah ala niyya salihah wa idan amsaita amsi ala niyya salihah wal yakun Allah fi qalbika ajalla min kulli shay wa a'zamu min kulli shay Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالريح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشهد بالعلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا واجعل به كسرنا وقوي سلطاننا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترحم مشايخنا وأن ترحم والدينا وأن تجزيهم خير ما جزيت به عالم عن علمه ووالد عن ولده اللهم اجبر كسرهم اللهم ثقل موازينهم اللهم تقبل توبتهم اللهم ثقل موازينهم ولا تجعلنا بعدهم خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته